kasa أعوذ بالله السميع العليم والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على الفاتح الخاتم ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدر مقدار العظيم ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله وعلى رأسهم سيدنا أبا بكر الصديق عمر الفاروق عثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب وسيلة الباقية لا زالت للأولى راكية وكافة أصحاب رسول الله المهاجرين والأنصار والتابعين والتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين ورضي الله تعالى عن قطب المكتوم وحاتم المحمدي شيخنا أحمد بن محمد التجاني الحسني السالم الفاسي ورضي الله تعالى عن غوث الأقواس قطب الأقرابي فريد دهري على الإدلاج حاتم الأتماني أبو إسحاق على جبران ياس ورضي الله تعالى عن شيخي ومرضي وقائدي وفهري وملاذي وأديبي لله الشيخ إبراهيم مسدد جعلنا الله من أهل السداد والأمن والستر والكمال والمعرفة واليقين يا همة الشيء اهدر لنا بهذا المهضر والتادئ بنظرة تأتي لنا بالظفر اللهم يا لطيف أسألك اللطف فيما جرى به المقادر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم إنا نستودعك جميع ما سمعناه ونظرناه في هذا الكتاب حتى ترد إلينا في وقت احتياج إليه آه الحمد لله يومنا زمانا sittin daidai wanda muna magana akan abin da yake yanke muridi zuwa ga shehinsa ma'ana bai sami gane abin da ake nufi ba min asbabul qawafi wato min akbar shurut jami'at bayna shayhi wa muridihi misali kar wato shehinka ya zamo shehinka ne wajen soyayya sannan kuma ka sani wajen istimdadi madadinka yana zuwa ta hannunsa ne wajen girmamawa kar kuma mutum ya yi iltifati wainan sharaɗai guda hudu wainan sharaɗai guda hudu ya zamo shehinka baka musharaka da shi cikin soyayyen wani la taltafil li ghairihi fil alami wa kun kama law kana duna alami wa talib murabbiyan khabiran nasihan kamila irfanin imaman saliha maliku nafsaka wa talib murabbiyan khabiran nasihan kamila irfanin imaman salihan maliku nafsaka abu shida ne idan ka nemi shi murabbi shine shehi wanda kan mallaka masa kanka khadiran nasihan kamil irfanin imaman salihan maliku nafsaka to ka bashi amanan kanka wannan sharaɗai kamar na sallah na sallan jam'i na shugabanci na imamanci shida ne kar ya zama kuma ka yi musharaka da shi cikin muhabba kar ya zama kuma ka kana ganin girmansa bai kai ba kuma ka san istimdadinka madadinka yana zuwa ne ta halaransa duk shautu da ne yake rabawa ga baki ɗaya kowanne mustanidduhum wa rasulullah sallallahu alaihi wasallam huwa na'ibu rasulullahi mustanidduhum kowa yana samun madadi ne min halarci shekana a madatija ne ya zama girmamawanka da shi kuma karka samu in ƙida'i da kalbi ka yanke masa to ka lura da wannan wannan ne ya sa daidai yake da zurin yadda annabta yake tafiya annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallama shi ne shugaba ga baki daya annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallama shi ne shugaba ga baki daya idan manzala sallallahu Alaihi wasallama yana ba da istimdadi ga hadaran nubuwa ne hadaran nubuwa tana sauka ne kan hadaran shau tijani ko ce daga hadaran nubuwa tana sauka kan waliye mu ce haka wanda ba su gane yadda abubuwan suke ba to wanda kuma ya sauka zai sauka da akan hadaran shau tijjani shine min adam ila nafi tusuri ana mumidduhum shine wannan muhallin madadin min adam ila nafi tusuri ana mumidduhum to idan aka sama ka waye ta'ammalu zalika fi shari'ati nabi sallallahu alaihi wasallama in aka samu madadin nan na annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama to kar mutum ya dauki cewa madadinsa ya kauce wani guri to yana sauka ne yana sauka ne kamar yadda baban mutum shi ya haife shi to haka kuma abin ruhi shi ma haka yake samun madadi yadda kowa bai kuma kowane mutum baban sannan dai shi ne to haka wanda yake ba da abin kuma ɗaya ne reshe yake ya tafi a rassance yana tafiya a kowane gurin da yake tafiya idan mutum ya ga annabi annabi musa ko annabi ibrahim ya wuce annabi muhammadu da wani abu to ana jima tsoron ba zai mutu da imani ba ba zai mutu da imani ba domin ya kafir cewa ni'iman da allah ya ba wa annabi mutum kuma ba a yadda a nasabta shi da annabta ba misali da gidan babansa idan mutum yana da mahaifi wato ya kauce ya dinga kiran wani da sunan babansa ne shi ya yi itikadin haka don ganin kaman bai isa ba shi ma faduwa ne shari'a ba ta yarda ba ma ga baki daya wa uduhum li'abayin huwa qasadu inda lahi a kira su da iyayensu to wannan shi yasa nasban iyaye sun fi kiran iyaye da iyaye turabi dini da kuma aba'un ruhi sufaye sun fi intisabi da aba'un ruhi maimakon iyaye a addini wannan shine yanayin yadda abubuwan suke gudana to wannan shi ke yanke abubuwa tsakanin mutum da shehinsa wa min akbar alqawati anillahi an yasim ma inda min alfatahi wato yana daga cikin yanke halara ta yanke ka da tsakaninka da wanda kake tare da shi shine ka dinga ganin fatahi yana zuwa ne min ba ta wajen shehinka ba wal asrar ka dinga ganin asrarin yana fitowa ne ba ta wajen shehinka ba ligai da shehi misalin kamar ni ina sane da abubuwa na suna fitowa ne daga wajen shehu ibrahim sadadu ina sane tare da mahaifinmu shehi ne amma ba ta hannunsa ne ainihin abubuwa na ke fitowa ba haka abin ya kamata darajar mahaifi daban Allah ya maka albarka daban da duk wani abin da za sa maka daban amma kuma bangaren daban madadin yana zuwa ne ta hannun shehin saboda haka in shehin ka ne ka gane ga gurin da halaran abubuwan ka yake zuwa wannan shine abin da ya fi cancanta idan ka kasa gane wannan to akwai in kida'i da zai shiga tsakani li'anna zalikal anwarul ilahiyya domin wannan nurun na ubangiji alwariyatu alal abdi wanda yake zuwa daga bawa bi asrarin yana zuwa da sirrori wal ahwali da halaye wal ma'arifi da sanin Allah wal ulumi da ilimai wa taraki da taraki fil maqamata cikin muqamai duk wa'annan suna zuwa ne kullu nurun minha kowace haske ya hina ila markazihi yana sha'awa yana so ya koma markazinsa wai hadarta ilahiyya allati baraza fiha shine wanda yake buruzi wa fiha nasha'a anan yake fitowa anan yake buruzi anan yake fitowa fali kulli shay'in min ahadin la ya hadartu kowane shehi daga ahalin layi hadaratin yana da hadara la yashtariku fiha ma a gairihi wanda ba ishtiraki tare da waninsa kowane shehi yana da hadaransa wanda yake samu abubuwan wanda abubuwansa Allah yake bashi daban-daban kowa daban-daban daban-daban daban wato kaman annabi Musa alaihi salatu wassalam idan biya saka alhajara fanfajarat minhu isna ashara qad alima kullu nasin masharabahum qad alima kullu nasin masharabahum to haka abubuwan yake fa iza warada minha nuran idan wani haske ya cizgo bi amrin min umurin da al'amari daga cikin allati zakarna wanda muka ambace ta wanda saba ila iri tilka hadarati sai ka faɗi kuma ga wata halaran ne ga shi na ce duk abubuwa na fitowa daga hadarin shehu ibrahim saddad ne duk hadaran abubuwa na fitowa daga hadarin shehu ibrahim saddad ne a ɗinke yana fitowa daga hadarin shehu man tijani ne sai na tsallake shi na koma wajen shehu man tijani misali ba gaskiya ba ne sai na tsallake shi na fita daga nan sai na koma hadarin shehu man tijani ba gaskiya ba ne wannan dai halaran babankan dai shi ne babanka baya canzuwa idan ka koma wani guri kace da shi za ka yi amfani ba daidai ba ne shi yasa shi ibrahim radiyallahu ta'ala anhu ce dukkan almajiran shi ibrahim radiyallahu ta'ala anhu almajiransa almajiri ɗaya ne shine sai dai aliyu sise shine almajiransa duk sauran almajiran sai dai imam aliyu sise ne kaga yadda ake gane abubuwa kenan saboda haka kowa ya fito daga masharadin saidi aliyu sise ne shi kuma shi aliyu sise yana halaran shi ibrahim radiyallahu ta'ala ne haka ya kamata idan mutum ya kauce ga wannan to bai fahimci komai ba ya zamo yana kame kame to kame kamen kafin yayi istiwa'i ya zamo zai samu shirme cikin tafiyarsa haka yake tafiya igtabba zalikan nuru wannan hasken yana komawa wa tsara ya tashi waraja ila mahalli ya koma gurin da yake idan ka raina kace ba daga gurin hadaran shehu bai musaddidu bane misali nawa yake zuwa sai kace a ta wajen halaran wani shehi ne daban to zai koma gurin ka raina hadaran wa tsara zai tashi ba zai samu wajen zama ba wannan ne wa suratu zalika fi nasabat hikmatul ilahiyya Allah ya nasabta haka ne kai kai ka zam babanka ya zamo babanka kai kuma ka zamo baban wani haka Allah ya shirya haka Allah ya shirya babanka ya zamo babanka kai kuma ka zamo baban wani ɗanka ya zamo baban baban jikanka jikanka haka Allah ya shirya amma raba kai gida biyu ka ce baka yarda ba sai yadda kake so wannan ba haka Allah ya shirya ba wannan ya saba da ka'ida annallah qada fi kitabihi ubangiji ya hukunta cikin littafinsa bi nisbati kulli waladin ila abihi kowanne an sa nasban kowanne da zuwa ga baban shi kala ta'ala ud'uhum li aba'ihim huwa qasad indallah ku kira su da sunayen iyayensu huwa qasadu shine yafi adalci indallahi a wajen Allah faman nasaba nuran ila ghairi mahallihi min hadaratil ilahiyya duk wanda ya ce ga babansa sai ya canza uba a haka faqad sa al'adaba fi haqqil hadarati fi hadar ko fi hadaratul haƙi to mutum ya saba ladabi mutum ne sai ce ai ga babansa bari ya nasabta kansa ga wani uba yana ganin cewa shi ne kuma ba shi bane uba to wannan ya saba ya saba ladabi ba ladabi cikin hadaran ubangiji wakan zaba alallahi kuma ya yi karya wa Allah wala hadaratu ita kuma halara la ta hamilul kadib ita kuma ba ta ɗaukar ƙarya saboda haka ka zo da gaskiyar lamari kawai ka zo da gaskiyar lamari faliza don haka ne yuturad wa yusulabu za a jefar da kai za a yi maka salbi a ce ka zamo dan banza kenan yawa hadara za ta yi maka salbi ta yi ce maka dan banza wal iyaz billahi muna neman tsari ga Allah Allah ya kiyaye mu intaha ma amlahu alaina wannan abin da shehu tijani ya faɗa mana kenan min hibzi wa lafzi fi majalisin wahidin a majalisi guda ɗaya lafazinsa kenan kuma haddan yadda ya faɗi haddan yadda aka faɗa kenan radiyallahu anhu Allah ya dade shi wa qur'ana lana ya yu gare mu inna lillahi ba dauka ba wa qur'ana lana ya yu gare mu an nazkuru huna fi hadal mahalli abiyatan a ambaci baitoci min ra'iyatin na daga ra'iya li imamu sharishi daga imamu sharishi radiyallahu anhu Allah ya dada shi li munasabati ma zakarahu sayyidina munasaban abin da shehin mu ya ambata min shuruɗin na daga sharadi wa nassil abiyat nassin baitin a tsawil wala tuqaddiman qabla itiqadika kar ka gabatar kafin itiqadinka ka annahu murabbin kaman cewa wannan shine murabbinka wala auladiha minhu fil asari babu auladiha wanda yafi murabbinka fil asari a cikin zamani ga murabbinka ka koma fa inna raqiban iltifatan li ghairi yaqulu al mahbubu as-sarriyat la tasri fa inna raqiba domin shi mai raqibu mai dubawa al iltifatu li ghairi idan mai mai waiwayawa ne zuwa ga wani yaqulu al mahbubu yana fadawa masoyi asariya la ta sari karka tafi gudun da kake tafiya wato idan kawaiwaya daga kawaiwaya daga ka dinga waiwaye bi ma'ana kana waiwaye kana dubawa kana dubawa kana kallon wani guri to duk abin da zaka samu ba zaka samu ba wa in tasmi nahwal faqari nafsuka faqariha hawaha wa janifu majanibatu shari wa in tasmi nahul faqari idan ka ambaci kanka wato nahul faqari kai fakiri ne nafsuka fadara hanhawa to ka jefar da son zuciyarka wajanifu majanibatu shari ka nisantar da shi nisantarwa na na kubutar da shari wa ba'aha bi hajarin shehi island ka sanya ta bi hajarin shehi a gaban shehi ɗifilan ya zamo yaro fa malahu khurujin bila fadmi wato kar ya zama mutum ya fito ba tare da yayi ba an hijar wa hajari daga dutse ko kuma tsari wa man lam yakun salbu da iradati wasfihi duk wanda lam yakun salbu da iradati wato salabin nan na irada bai zamo shine wasfu wasfin siffansa ba falayat ma'an kada ya yi sha'awa fishin mirayatul faƙari ya ce shi faƙiri ne zuwa ga Allah wala ta'atari wala ta'ataral yawman alaihi kar ya jirantar fa innahu kafilun shi mai raino ne bi tashtitil muridi alal hajari ga mai raino ne ga mutumin da yake muridi ne bai zama mushattitun ba alal hajari wajen kaucewa wa man ya atar wal ilmu anhu bi ma'azalin duk wanda ya kau da kai to iliminsa anhu bi ma'azalin an gusar da shi yaran naqas fi ainil kamali zai ga an naqasu tawaya fi ainihin kamali a idan nan na cika wa ma ya jari kuma bai sani ba wa mallan yiwa ta shehahu fi itikadihi duk wanda bai muwafaka da shehi cikin itikadinsa ba ya billu min al-inkari zai bace daga yawan inkari fi lahadul jamri a cikin harshen wuta fadal aqalu la yarda siwahu wannan hankali la yarda siwahu ba zai karɓi wani ba wa inna anil haqqi ko da yayi nesa gabarin gaskiya na allailu wa fajari wato nisan nan na dare wanda yake wanda yake a buɗe cikin alfijir wala ta'rifan fi hadarati shehi gairahu kar ka nemi sanin hadaran shehi ka nemi waninsa wala tas'alan ainan minan nazarin shadari kar ka nemi sanin wani waye waye waye a cikin tafiyan ka anin nazari ka dinga duba shazaran wala tantiqan yawman kada ka yi furci ladai gare shi fa inda a ilaihi idan kai kira gare shi fala ta adil alal kalamin nazari kada ka yi bakunta cikin magana wala tarbu aswatukum fawqa sauti kar ka daga murya akan muryar shehinka wala ta jaharu jaharar ladhi huwa fi kafarin kada ka bayyana murya irin wanda yake cikin rami wala ta qadan qaddamuhu mutarabbi'an kar ka zauna a gaban shi kana zaman murabba'i wala badiya rajulan ko kuma kana mai bayyana kafanka fa badir ila sitri kayi gaggawa zuwa ga suturce kafarka wala basirin sajadati bi hadarihi bi hudurihi kada ka zamo kana shimfiɗa kana zama a shimfiɗa wajen sujadarsa wajen zamansa fala ƙasadan illar sa'ayil hadimil bari kada ka yi tafiya a gabansa sai hadimi mai biyayya kada yi tafiya a gaban shehinsa wasu jaratun sufi baitu sukunihi mazaunin sufi shine wajen wajen kwancensa wala wakaran babu gidan tsuntsu illa an ya tsira ala wakari sai dai ya tashi akan alwakaru gidan tsuntsu kenan wa farra ilaihi kai gudu zuwa gare shi fil muhimmati kullaha cikin dukkan muhimmi fa innaka talqan nasara zaka gamu da nasara fi zalikal farri a wannan gujewa abubuwan wala taku mimman yahsunul fi'la indahu wala taku karka kasance mimman yahsunul fi'la wanda zai aikata zai kyautata aiki wajensa fa yafsidu zai ɓaci illa an yi firu ilal karri sai da in yana tafiya ne yana dawowa wa man halla min sirqil inabati wanda ya sauka wajen gaskiyan komawa ga Allah manzilan yara al'aibu fi af'alihi to zai dinga ganin aibi cikin aikinsa wa mustabri kuma yana kubuce yana tsoro cikin aikin da yake yi ko ya kubuta ko bai kubuta ba in ta hama aratna كتبه من رائة المباركة وصلى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أفصل هنا أكو في معرفة حقيقة الشيء cikin ma'arifan hakikan waye shehi allazi tabahu wanda yake bin sa fi sayra qawalihi yutba'ahu wanda ake bin sa fi sayra qawalihi cikin sauran a ƙawalihi wa afalihi wa kaifiyatu isma'il ahli wa ma yaf'aluhu fi ayyamihi wa layalihi wa adiyatu shata jaraha Allahu ala lisani sayyidina fi bab ahyani kaifiya na isma'il ahli wa ma yaf'aluhu fi ayyamihi abinda ke yake aikatawa cikin kwanakinsa wa layalihi da daransa wa adiyatin shatta da addu'o'i daban-daban a jarahallahu ala lisan sayyidina wanda Allah ya bijirantar a harshen shugabanmu radiyallahu anhu Allah ya yarda da shi wato mabiyan Shehu Tijjani a duniya a yanzu mabiyan Shehu Tijjani a takaice kamar yanda wani sahibi na yake faɗa suna binciken mutsafa shi ya fara faɗa sai na bincika a ina ya samu sai ce a wajen wannan shai mai jama'a ko ce wansa Muhammad Lahatis sai na ce to Muhammad Lahatis kamun bincike na so in gane majiyan shehu tijjani a duniya sai ce a ilallu tasawufu akwai ainihin makin ɗariƙar tijjaniya ne a ilallu tasawufu ya ce daga Najeriya zuwa daga Najeriya abin da ya tafi har zuwa Turkiya yan ɗarikan Tijjaniya su suka fi yawa daga Najeriya har zuwa Turkiya yan ɗarikan Tijjaniya su suka fi yawa daga Najeriya to ni kuma abin da na karanta akwai littafin wannan ilalu sufiya wanda aljazairi ya rubuta kenan akwai wanda na karanta shi kuma majiya ɗariƙar tijjaniya sun yi tahassusi ne wajen a 2000 2000 yanzu mana 2000 an nawa ne an 22 to kaga shekara 22 akwai mabiyan ɗariƙan tijjaniya iya ɓangaren miliyan 100 miliyan 100 iya ɓangaren waɗansu gurare ne na to sai na ji ya ce ai yanzu ya kai mutanen da suke bin ɗariƙan tijjaniya babu wanda suke da yawansu a duniya mutane miliyan 350 miliyan 350 eh wannan ɗan ɗariƙar tijjaniya ne wayannan in aka kawo su iyakansu miliyan 350 ai sai a gaya mana kuma yaya abin yake wannan duk almajirin shautijan ne miliyan 350 kuma na sa a yi ta hakikin a fito min da littafin saboda in sami cikakken bahasin kuma ba dan ɗariƙar tijjaniya ba ne wannan mai ilalu shi ne manhajul musulmi na aljazairi abubakar jazairi bai daɗe da rasuwa ba shi kuma ga abin da ya faɗa wannan ga abin da suka faɗa in aka haɗa a duk duniya baki ɗaya ba wanda yake da mabiya kamar shehu tijjani a duk duniya babu wanda yake da mabiya a cikin musulunci kamar shehu tijjani to kaga ashe kaga gaskiyan abin da shehu tijjani yake faɗa eh lallai shehu tijjani shine wanda ɗariƙarsa za ta game komi ta haɗe komi a nan alhamdulillah ilam ka sani anna sayyidina radiyallahu anhu shauti zani su ila an haqiqatul shaykh wasili an tambaye shi waye shehi wasili ma huwa wane ne shi fa da radiyallahu anhu bi qawli sai shauti ne amsa أما ما هو الحقيقة الشيخ الواسلي فهو الذي رفع له جميع الهجب shine wanda aka ɗauke masa dukkan hijabi an ɗauke masa dukkan hijabi an kamalin nazari ila hadaratul ilahiyya wajen kamala na kallo zuwa ga hadaran ilahiyya nazaran ainiyan ya kalli komi yana ganewa wa min man yara Allah qabla kulli shay'in ومن من يرى الله في كل شيء ومن من يرى الله بعد كل شيء wannan haka ne to nazari ka kalli ba wai kallon Allah a'a ka gane meye manufan Allah shine ma'arifa ka gane meye manufan Allah akan kaza meye manufan Allah akan kaza wanda za ka cakuɗe ka ga ɓarawo da mai neman kuɗi na halar da ɓarawo wanda yake sata duk sai ka gane ga manufa gane wannan ya yi sata ne saboda hazara ilahiya ce ta sashi mashi'a ce wannan kuma ya zama mutumin kirki ne ba don ya iya ba wannan ma ya zama mutumin banza ne ba don ba a san shi ba kuma ba zai hana shari'a ta yi hukuncinta ba saboda an kaɗo shi ne saboda ya yi girma shi ne wannan nassi da je muke karantawa iza aradna an nuhulikul qaryata amarna mutrafiha fa fasaku idza aradna an nuhlikul qaryata amarna mutrafiha fa fasaku to wannan haka ne sai a sa mutum ya zo yi wani abu sai yi karo yana yin karan sai a ce yo sai kuma in aka tsitsi nemar ko aka yi mar wani abu sai kuma darajin sai kai eh fa inda al'amura domin shi al'amarin awwaluhu muhadaratun farkonsa muhadara ne wo mutala'atul haqa'iqi farkon abin muhadara ne yaya kake kake gani shine mutala'atul haqa'iqi min wara'i sutrul kashifi labule mai kauri tanan kake ganewa akwai wani abu amma labulen yana da kauri kamar mutuwa ne shi mutuwa bai wuce ka tsallake labule ba shi gana kana tsallake labulen sai baka kuma kana kallon duniyan gaba ke daya amma kafin ka wuce baka san komai ba kana ganin akwai wani abu dai a nan gurin an sa katanga bi ma'ana an sa shinge an sa sutura to kana wucewa sai ga kuma kana kallon duniya gaba ɗayanta kana kallonta amma kafin ka shiga fayyaka sifun to wannan shine mutsalatul haqaiqi ka kalli haƙiƙa min wara'i suturul kasifi sumal mukashafatu sannan sai maka mukashafa shi kuma menene mukashafa al haqaiqu min wara'i suturul raqiq shine kamar labulen nan irin wanda muke kallo kamar glass wanda za ka sa na waje baya kallon na ciki amma kai kana kallon na waje tangaran ai haka ne to sai a juya sai a juya sai zama kai kake kallon na wajen ko kuma in dare ya yi duk gaba ki kuna kallon juna ai haka ne duk wannan da za a iya ganewa to ko kuma mu ce labulen sai zamo sitirun raƙiƙun ba kasifun ba yana yana kana kallo yana kallo sumar mushahadatu sannan sai mushahada shine mataki na uku wawa ta zallil haƙa'iƙi shine abubuwa ke bayyana bila hijabin babu jabi walakin ma hususiyatin sai dai akwai ke hususiya ke bantuwa sumar mu'ayana sannan mu'ayana wa mutala'atul haqa'iqi bila hijabi shine mu'ayana kuru-kuru zaka ga abubuwa ba tare da hijabi ba wala hususiyatan ko babu hususiya wala baqa'an li ghairin wal ghairiyatin babu wani abin da yayi saura ko duniya ko lahira ainan wa asaran ko ido ko asar wa muqamin sahaq wal mahaq wad daqu shi ake kira وليس يرى القدوس بالعين إنما بعين الأما والسحق والمحق والطمس shine da ka ga duk abubuwa uriyanan ga abin yadda yake to in ka kalla kawai garin kallonka shikenan sai ka kare wato ai mutum yana yin kallon wani abu na mamaki in kana kallon abu mamaki ko wani mutumin da baka zato kawai ya jiro maka wanda ka daɗe da sanin shi baka tunanin za ka gan shi ko kayi wani abin mamaki ba abin da kake gani kawai in ka kalle shi sai ka kayi fana'i kansa har ya zo kusa da kai ba baka san ya zo ba ana yin haka ai a lokacin baka nan baka nan ai ka kare a cikin kallonsa shi ne kawai zai tunkare ka to ba abin da kake gani sai ya zamo ga kanan amma kuma baka ga kanan baka nan to haka abubuwan zai tafi wal fana'u wal fana'i da karewar karewa falaisa fi haza babu cikin wannan illa mu'ayyanatul haqqi fil haqqi lil haqqi bil haqqi shine mu'ayana ne na alhaqqu fil haqqi cikin haqqi lil haqqi bil haqqi shine anan ne falan yabqa illa Allah la shay'a ghayruhu fa ma samma mawsulun wala samma wasilun falan yabka babu abin da zai maka saura illallah sai dai ka gane Allah kawai la a gairahu babu wani sai Allah wa ma fama samma mausulun babu wani mai saduwa wala samma wasilun babu wani saduwa gaba daya kawai mutum zai tsaya ne yayi jugun jugun ya tsaya sumal hayatu sannan kuma sai rayuwa rayuwa ce take komowa bayan fana'i wayya tamyizul maratibi idan ka ji ana cewa an raba kaza da kaza da kaza to a cikin rayuwa ne bi ma'rifati jami'i hususiyatiha da ma'rifan jami'i hususiyatiha dukkan hususiyata wa muqtadiyatiha da hukuncinta wala waziniha da laziminta wa ma tastahiquhu da abinda kuma za ta cincince shi min kulli shay'in na kan kowane abu wa min ayi hadaratin kullu martabatin minha da a kowane hadara kullu martabatin a kowace martaba minha daga cikinta wali ma wujidat da abinda ta samar wa ma za yuradu minha da abinda ake nufi da ita wa ma ya'ulu ilayhi al-amruha da abin da ake mai da lamarin zuwa gare ta wahuwa makamin ihadatul abdi shine makamin nan na kewayuwan bawa da ainihi da idansa wa ma'arifatihi da saninsa bidani asrari da dukkan sirrorinsa wa hususiyati da hususiyarsa wa ma'arifatu ma hiya al ilahiyya da kuma sanin menene haƙiƙan ilahu ma'arifatu ma iya hadartar ilahiya da me ma'arif wannan wa ma'arifatu jini a sarari wa hususiyati wa ma'arifatu ma iya hadartar ilahiya menene hadarin ilahiya wa ma iya alaihi me ke kanta min al'azmati na daga buwaya wal jalali da jalala wannan uti da siffa al'aliyya madaukakiya wal kamal da kamala ma'arifatun zauƙiyatun ma'arifa na zauki wa mu'aniyatun da kuma mu'ayyanatun na zahiri yaqiniyatun na yaqini wa sahibu hadhihi almartabati ma'abucin wannan martaba wallazi tashaqqu ilayhi mahamihi shine wadda tana soyayya soyayya ne na dalabihi wanda yake samuwa cikin neman sa lakin ma'a haji sifa sai dai tare da wannan siffan fihi kamalun izin alhaki akwai kamala na izini na ubangiji lahu subhanahu wata'ala iznan izini hassan a keɓancacce fi hidayati abidihi cikin shiryar da bayansa wata waliyatihi da jibantar lamarin su bi irshadihim da shiryar da su ila hadar ilahiya zuwa hadarin ubangiji fa haza wannan huwa shehul ladhi yastahiqu an yatalabu shine shehul wasili shine shehin da ya cancanta a nemi sanin sa shine shehin da ya kare cikin Allah ya san yayi fana'i bayan baqa'i eh yayi fana'i sannan yayi baqa'i bayan yayi fana'i yayi baqa'i ya gane menene matafiya eh menene matafiya yaya zai bambance wa'annan halarodin kuma na'am wal wal murad bi qawlihi wannan shine ma'anan nufin manzala li abi juhaifata wanda ya fada wa abu juhaifa salil ulama malamai tambayar su ake wa halada hukama'u masu hukunci kuma muhalada ake da su wazhabal kubara'u masu girma su kuma abokantaka ake da su su ba tambayar su ake ba kaga malamai tambayar su ake yi masu mulki zama ake yi da su don su ture maka waɗansu mahaukatan masu girma su ne kubara'u su kuma zama ake da su ba tambayar su salil ulama wahalar alhukama'u washabal kubara'u wakila kurama'u kuma wasahiba hazihi almartabati wanda ake kira da wannan huwal mu'abbaru anhu bil kabiri shi ake kira da kabiri wa washabal kubara'u wa mata ma asara almuridu ala hazihi sifati duk lokacin da muridi ya yi dace da wannan siffar falazin fi haƙi an yalƙa nafsu bai ne dai to ya lizimta cikin haƙƙinsa ya ba shi kansa la taltafin li gairihi fil alami fa kun kama laukana duna alami yaltaki nafsu bai ne dai kalmar yi ti bai ne gasilihi sai zama kamar mamaci a gaban mai wanke shi laktiyaran lahu ba shi da zaɓi wala iradatan ba shi da nufi wala ida'an lahu ba shi da wani da wani abu wala ifadatan ko fa'ida wala ja'al himmatahu himmarsa ta kasance minhu ta khalisuhu min albaliyati ya fitar da shi daga cikin bala'i kawai allati agaraka fiha ila kamali wanda aka nitsar da shi daga cikin kamala kamalan nan na safa'i na waraka bi mutala'atil hadaratul ilahiyya daga mutala'a na hadaran ubangiji bi iradin an kulle ma siwaha da kau da kai ga dukkan abin da ba Allah ba wani yanzu nafsahu ya tsarkakar da kansa an jami'in hitibaratin daga dukkan hitibar wal muradat da murad min ma siwa haza abin da ke wani wannan wa mata ashara alaihi bi fi'lin duk lokacin da ya masa ishara an fik ɗarifan talidan fi ɗalabiri lahu baji in ashara tansif an fik ɗarifan talidan ko ɗarifan talidan wa mata ashara alai da fil awamiri duk lokacin da ya masa ishara da wani abu fa badir ka yi gaggawa fa lai hazar min su'uli karka tambaye shi wato kamar yadda an ce tura abin sojoji suke yi kenan ko? duk lokacin da aka ce ka yi kaza kawai sai da ka aikata amma ba ka tambaya don me me yasa an yi latti saboda haka komai zai iya faruwa a lokacin yawa ana faɗa maka kawai ka zartar faryazan min sulihi bilima danni wa kaifa ta yaya wa ala akan me wani ayi shay'in danni fa innahu babul maqtu wa tsard domin babi ne wanda ake wa mutum azaba kuma a kore shi wali ya ta kida mutum ya kudurci annan shaiha a arafa bi masalihi minhu shi shayin shine mafi sani bi masalihi da maslahansa minhu daga kansa wa ayi madarajatin a darajar hufi fiha kowane guri madarajatin wanda zai hau ko wanda za a shigar da shi faina waya jaridihi fi zalika kullihi wannan zai gudana ne da shi alama huwa lillahi billahi akan abin da yake tafiya wannan ana tafiya ne ba akan son zuciya ba ba maganar son zuciya cikin wannan abin an riga an kawar da wannan an tafi ne tsakani kawai daga Allah sai Allah ba a neman yabo ba a neman duk abin da mutum zai maka a wannan level din yana maka ne akan kawai kai dan uwan tafiya ne ka haɗu da shi akan Allah amma ba wai zai maka gori zai ma kaza zai ma kaza duk an wuce wannan maratib din daga baya ba daga su bane ne ikhraji idan ya fitar da shi an zulmatin nafsihi daga duhun kansa wahawaha da son zuciyarsa Allah ya kiyaye mu ya tsayar da mu cikin haka ya fa'idantar da mu albarka annabi ai mun kai ko na ba shi kenan shi kenan Allah ya taimake mu Allah ya ba mu nasara Allah ya ba mu nasara Allah ya kara mana son manzo Allah Allah ya taimake mu Allah ya kara mana kusanci Allahumma salli ala sayyidina Muhammad al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasir al-haqq bil haqq wal hadi ila siratik al-mustaqim wa ala alihi qadar min dar al-azim salatan tamla wal azala wal abada az-zaman wa makana madrubatin fi kulli adadin bi adad ma fi yadin ka wahid ya har subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun والسلام على المرسل رحمه الله رب العالمين الفاتحه